الرحمن الرحيم حاورتها الحوراء شيق شوقا فينبو انفرق الينبوء والحوراء لاه بالدهنوين بدر لها بعد حنين وحنت الصفراء ونضت بزوة الفرادق فالجح فتن عنها ما حكاه الإنضاء وأرضت وأردها الخلاص بئر علي فأقاب السويق فالخلصاء فهي من ماء بئر عصفان أو من بئر بئر أو من بئر عصفان أو من بطن مر لمعانة خمساء قرب الزهاء قرب ظاهر المساجد منها بخطاها فالبط منها وهاء هذه عدة المنازل لاما منازل منازل لاما عد فيه السماك والأواء فكأني بها أرحل من مكة شمسا هماؤها البيداء سماؤها
سماؤها سماؤها هو؟
نعم
سماؤها البيداء موضع البيت مهبط الوحي محبط الوحي مهبط الوحي مأوى الرسل حيث الأنوار حيث البهاء حيث فرض الطواف والسعي والخلق ورمي الجمار والإهداء حبذا حبذا معاهد منها ما معاهد معاهد منها لم يغير آياتهن البلاء حرم آمن وبيت حرام ومقام فيه المقام تلاء فقضينا بها مناسك لا يحمد إلا في فعلهن القضاء ورمينا بها الفجاج إلى طيبة والسير بالمطايا رماء فأسبنا عن قوسها غرض القرب ونئم الخبيئة الكوماء فرعينا أرض الحبيب يغض الطرف منها الضياء واللعلاء فكأن البيداء من حيث ما قال بلت العين روضة جن- جناء وكأن البقاء ضرت عليها طرفيها ملاءة حمراء وكأن الأرجاء ينشر نشرا مسك فيها فالجنوب والجربياء فإذا شمت أو شممت رباها لاها منها برق وفاها كباء أي نور وأي نور شهدنا نور النبي نعم أي نور وأي نور شهدنا na farko shine نعم nuri أي نور وأي نور شهدنا يوم أبدلت لنا الكباء قباء
kibabaka نعم qubaw نعم كباب قباء قر منها دمعي وفر استباري فدموعي سيل واصبري جف- جفاء فترى الركب طائرين م- من الشوك إلى طيبة لهم ضوغاء فكأن الزوار ما فكأن الزوار ما مست البأساء منهم خلقا ولا الضراء
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو جمعة أشرين دا بيو قوة المحرم هجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا لدى دبو دا دلي هدو da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan tara miladiya haihuwar annabi isa da maryam salam shekara ta dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ummul qura fi madhi khairul wara wanda aka fi sani da alhamziya wanda Muhammad ibn Sa'id al-Busiri ya rubuta domin yabo da tarihi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan darasi shine darasi na goma sha uku a cikin wannan kasida mai albarka wanda satin da ya gabata mun tsaya a shafi na ashirin da biyar inda yake magana akan wato tafiya da tagosa ta masa alkawali zuwa wato makka da madina wanda kuma har ya sawara mana cewa ya riga ya fara tafiyat har ya fara ainihin yanke zanguna wato wuraren da ake yada zango tsakanin misar zuwa makka ya fara ambata wasu wurare dama ya ambaci wurare kama ashirin da takwas to bai gama ambaton waɗannan wuraren ba shi ne zai ci gaba da kawo sauran waɗannan a makin kamin a samu isa makka da kuma ita madina karan kanta wanda shine shafi na ashirin da shida yake cewa hawarat halhaura'u shauƙan fayambu unfaraƙal yambu wal haura'u na yana magana da taguwarsa yake cewa alhaura'u akwai wani wuri da ake kira alhaura'u shi ma sunan bagire ne fayambu'un akwai wani wuri da ake kira yambu wanda wani wuri ne wanda kamar marmaro amma kuma shi yana cikin ƙasa ta wato alhijaz an fara shiga yankin hijaz makka da madina to wa'annan wuraren guda biyu shine ya ce hawarata sun tattauna wato sun yi magana da taguwata wannan wuri da ake kira alhaura'u haka kuma wurin da ake kira yambo'u sun yi magana da taguwata me yake sun ya nuna a nan cewa taguwarsa ta samu isa wurin da ake kira alhaura'u ta samu isa wurin da ake kira haura'u ta yadda har ya tsawara mana cewa shi alhaura wannan wurin ya samu muhawara an samu tattaunawa almunakasha tsakanin shi alhaura'u da kuma wannan taguwa tashi abin da ya kawo wannan kuma tattaunawar tsakanin taguwar tasa da alhaura ya ce shauƙan saboda tsananin shauƙi soyayya da kuma bege fayambu'un to daga alhaura sai wurin da ake kira yambo wanda shi wuri ne an fara shiga hijaz yana cikin yankin hijaz wato da ya tsallaka wannan wurin da ake kira alhaura sai wani wuri yambo to shi wannan yambo da aka ambata faraka ya yi shauƙi shi al-yambo ɗin wal haura'u shi ma wurin da ake kira alhaura'u wanda aka ambata shi ma ya yi shauƙi ma'ana ya yi bege ya yi kwaɗayi ya yi soyayya game da wannan taguwar tawa ta yadda har wuraren sun samu damuwa lokacin da taguwa ta taɗaga daga wayannan wuraren to bayan ya tsallaka wayannan wuraren guda biyu da ya ambata wanda akwai ishara kan cewa ya samu jin daɗi na sauka wannan wurin musamman shi alhaura da kuma shi yambo ta yadda shi haura ɗin har ya samu tattaunawa da taguwar tasa har ma lokacin da zai bar wurin ya ci gaba da tafiyarsa tun da bai samu ya isa maka ba to sun samu shauƙi mana sun yi bege shine faraka sun yi kwaɗayi sun yi soyayya sun yi wato shauƙi na rabuwa da ainihin taguwata yake cewa lahabid dahna waini badrul laha ba'da hunainin wa hannati safara'u a badrun wata lokacin da ya kai kwana goma sha hudu shi ake kira badar to laha sai ka dawo baya eh wata ya bayyana lahadin nan ma'anarsa zahara ya bayyana a ina ya bayyana biddahanawain wurin da ake kira addahanawain shi ma sunan wuri ne ba'da hunainin bayan tsallake wurin da ake kira hunain duka wayannan wuraren an shiga cikin alhijaz an shiga cikin alhijaz wa hannatis safara'u wurin da ake kira as-safara'u shi ma yayi bege yayi shauki game da saduwa saduwar taguwa ta da shi shi ma as-safara sunan gari ne ko kace sunan wuri ne yake cewa wa nadat bazwatun farabigun faljuhfa faljuhfa tu'anha ma hakahu al-inda'u a yake cewa ma ha kahul indau can ƙarshen baitin ma ha kahul indau abinda rama ta saƙa mata guwa ta an haga taguwan nan tawa to wana bot bazwatun wurin da ake kira bazwatun ya cire wannan saƙa ɗin ya cire wannan saƙa da yunwa da yunwa ta saƙa ma wannan taguwar tawa me yake son ya ce ko da ya kawo wurin da ake kira bazwatu taguwarsa na cikin matsala na yunwa da yadda yunwa ta taguwar hatta yi wani abu a jikin taguwar tasa kamar wani zane haka ko saƙa haka to amma da ya samu isowa bazwatun taguwarsa ta samu ciyawa ta ci ta samu abinci ta ci to sai ya karkare wannan rama ɗin ga ainihin taguwar tasa wannan wannan sakar da ramar ta yi ta yi mataguwarsa to sai abin albarkacin abincin da ita taguwar ta ci a wurin da ake kira bazawa sai ya gusar da wannan zane din ko wannan saka din shine wana bot ai khala'at wa azalat ta gusar da bazawatun wurin da ake kira bazawa ma'ana ni'imomin da ke wurin da ake kira bazawa ma abin nan da hakahul inda'u al'imba'u shi ne yunwa abinda yunwa hakahu shi kuma shi ne saƙa abinda yunwa ta saƙa ma an hawan nan taguwar tawa farabigun daga bazwatun sai rabigu shi ma sunan wuri ne daga nan daɗa faljihufa sai jihufa wanda kaga an fara isowa an fara isowa wurin ko ya ce wa arat halkhalasa bi'iru aliyin فأقاب السويق فالخلصاء yake cewa bi'iru aliyin wata rijiya da ake kira bi'iru aliyin shi ma sunan wuri ne akwai rijiya wurin shi yasa aka kira ta da bi'iru aliyin ana kiran wurin bi'iru aliyin to rijiya ko wurin da ake kira bi'iru aliyin wa arat hal khalasa ta nuna ma taguwa ta wato tsira da kubuta ta nuna mata guwata kubuta da samun tsira ma'ana me yake son ya nuna yana ishara akan cewa ya kawo wurin da wahala ta riga ta yanki saboda ya riga ya iso wurin eh kamar mutumin da misali ya ɗau dogon lokaci bai ci abinci ba bai sha abin sha ba ana nan kwatsan bayan ya wahala sai ya ga abinci ga banza to ko bai ci abinci ba rayuwarsa za ta nuna masa cewa yunwa ta gushi kishirwa ta riga ta yi ta gushi to shi ne yake faɗa a nan wa'arata bi'ir aliyu rijiyar aliyu ta nuna mata guwan na alkhalasa tsira shine annajat fa uqabu as-sawiqi sa'annan muka samu isowa wurin da ake kira uqabu as-sawiqi shi ba su da wuri ne fal khalsa'u sai wurin da ake kira al khalsa'u fa hiya min ma'i bi'ri usfana aw min بطن مر زمآنة خمصاء يتي فهيا إتتاقوا الننتاوى مما إبئر أصفانا دقلوا ريجيت قويا da ake kira Usfan sunan ƙauye to rijiyar wannan wurin yake cewa aumin batni marrin ko kuma daga ciyawar da ke cikin rafi rafin da ake kira batsanu marri shi kuma wuri ne mai ciyawa haka ta dabbobi ana kira wurin batsanu marri ya ce zam'anatun taguwata tana mai jin ƙishirwa hamsa'u sannan tana mai jin yunwa har cikinta ya ya ɗamfare sama haka saboda tsananin saboda tsananin yunwa to shi ne yake cewa fahaya zam'anatun ko ita taguwar tawa mai tsananin kishin jin kishirwa ce min ma'i bi'ir usfana daga ruwan rijiyar ƙauyen usfana haka fahaya ita taguwar nan tawa min batni marrin daga ciyawar da ke cikin rafin batni marrin khamsa'u mai tsananin jin yunwa ce abin da yake son ya nuna maka da taguwar tasa ta iso waɗannan wurare guda a wannan wurin ko na wuraren guda biyu ta sha abin sha sai da ta ƙoshi sannan kuma ta ci ciyawa sai da ta ƙoshi wannan a malaman balaga ana kiran shi a laffun wa nashirun murakkabun haka malaman balaga suke kiransa wani salo ne na balaga na fasaha saboda haka zam'anacin yana komawa ga min ma'i bi'iri usfana shi kuma khamsa'u yana komawa ga min batni marrin min batni marrin wannan shi wuri ne na ciyawar dabbobi da makamantansu qarraba zahiru zahiru fa'ili ne sai ku gyara qarraba zahiru almasajida minha bi khutaha falbut'u minha wa ha'u azzahiru wurin da ake kira azzahiru qarraba ya kusantar da ya kusantar da taguwatawa almasajida masallatai min haga ita wannan taguwatawa bi khutaha saboda zambiyarta ma'ana sawunta falbutu rashin sauri min ha daga taguwatawa wa ha'u to kamar sauri ne gare ta wato tafiyar ta mara sauri ta jinkiri to tana matsayin ma gaggawa gare ta ya an ce wahau shine sur'atu sayri gaggawar tafiya gaggawar tafiya ya an ce albutu shine jinkiri man batta bihi amaluhu lam yusra bihi nasbu hmm ya shina shine albutu jinkiri eh at-ta'akhur jinkiri mutum ya kasa yin sauri to rashin sauri da jinkirin ita wannan taguwar tawa waha'u kamar matsayin gaggawa yake ga ainihin gare ta to shi ma wannan wuri yana ishara kan cewa kaga ya fara kawowa gari tunda har an fara ganin masallatai da an ga masallaci ko magana ta kare dole kaga za a ga masallata هذه عدة المنازل لا ما أد فيه السماك والعواء to wayannan manazil ne ya ambaci manazil masaukai da ake yada zango tsakanin misra zuwa makka zuwa madina 28 to shine yace maka hazihi iddatul manazil wannan sune kididdiga sune adadin wuraren da ake yada zango tsakanin misra zuwa ainihin makka da madina ga matafiya ma'ana adadinsu ya ƙare da zaran mutum ya riga ya kai wannan wuri to shi kenan ya riga ya kawo sau da haka iddatul manazili adadin masaukai jam'u manzilin wurin da ake yada zango amma haka sani lama udda fihi simaku wal awwa'u wannan bai cikin abin da aka lissafa fihi a cikin asimaku masaukin tauraro wal'awwa'u da masaukin tauraro shi ma da ake kira al'awwa'u shi ma yana da manazil kun san su ma taurari suna da manazil ko? eh to ba su ake magana ba wa'yancan masaukaye ne da ainihin matafiya ke yara zango shi kuma asimaku ɗaya ne daga cikin manazil na ainihin taurari haka al'awwa'u shi ma ɗaya ne daga cikin sunayen masaukan taurari da taurari suke sauka gare su to wai ba wa'annan manazil yake magana ba yana magana akan manazil na bagire wanda mutane ke biyowa su tsaya su ci abinci su sha ruwa su kwanta su huta su yi bacci su ne yake baka bayani akan cewa ƙididdiga su ya ƙare don kakka ruɗe ka ɗauko manazil na taurari ka yi kaca to shine yace la ma'ud da fihi simaku wannan kididdiga da na ambata baya daga cikin abin da aka lisafe masaukin asimaku na tauraro wal awwa'u da masaukin tauraro da ake kira al awwa'u eh masaukai guda 28 ya ambata tun daga wanda muka fara magana a kansa a darasin da ya gabata فكأني بها أرحل من مكة shamsan sama'uhal baidau faka anni ni kamar ka ce ni biha ga wayancan masaukan da suka gabata mahbatu ko mahabitu ya zama mahabitu ya fi kyau faka anni biha ko faka anni kamar ka ce ni biha ga wayannan masaukai orahilu ina tafiya ne min makkati daga garin makka shamsan wato na yi kama da rana wato za ka iya kwatanta ni da rana idan kasar rana na tafiya to haka ne ma tafiyar da na yi daga ainihin makka ɗin wato na yi kama da rana wadda sama'uha samanta ita wannan rana albaida'u fili ne farfaje fili ne wanda babu komai a kansa. wanda rana misali ko ina ka tafi za ka iya ganinta za ka iya za ka iya ganinta albaida'u shi ne fili fayyan wanda babu itatuwa babu komai sahara ana kiransa albaida to shi ne ce faka an ni biha irin yadda ya biyo wa'annan wuraren 28 fiw ya wuce su wai yake cewa kamar na yi kama da rana wajen gaggawar tafiyar da kuma yadda na tsallake su kai tsaye ranar da yake fihi fi sama'u hasamanta albaida'u wato fili ne waɗanda duk ishara ce kan cewa ya tsallake waɗannan masaukai ba tare da wata doguwar wahala ba kuma ba tare da wani jinkiri ba mawdi'ul baiti mahbitul wahyi ma'awar rusuli haisul anwaru haisul bahau mawdu'ul baiti na samu isa wurin da aka aza ɗakin ka'aba mahbitul wahayi wannan shine masaukar wahayi makka domin na aka fara saukar da alƙur'ani ma'awar rusuli kuma wannan wuri na ka'aba shine matattara na manzanni gaba ɗaya duk wani manzo da Allah ya turo sai da ya zo wannan ɗakin ko da ba ɗan makka bane to sai ya zo wannan wurin haisul anwaru ta yadda in ka isa wurin nan zaka ga haske kala kala yana bayyana haisul bahau sannan zaka ga duk wani kyau da kyalli yana bayyana in ka samu isa wannan wuri da ɗakin ka'aba yake tun lokacin da ma yana wurin na sahara ma na duwatsu bale yanzu da an riga an gyaggyara shi to ya ce albaha shine kalli da kyau aljamal haisu fardu haisu fardu tawafi was-sa'i wal-halqu wa ramyu al-jimari wal-ihda'u haisu fardu tawaf eh wato gun wurin da aka farlanta yin tawafi ga mai aikin haji ko mai umara aga an wajabta shi ne a ɗakin ka'aba ko ba inda zaka je ka yi ko dai tawaful qudum ko tawaful ifada ko tawaful wada sai a nan ɗakin ka'aba wasa'i da wurin da aka farlanta sa'i da wurin da aka farlanta sa'i daga ya fi kamata ma ya zan sa'i sai ya zan atafi akan at-tawaf haisu fardu at-tawafi wa fardu sa'i to duk da wasu ayi din yana iya dauka amma dai a yi masa jarra ya zan tabi'i ga majrur ya fi kyau wal hal yana iya yana iya zuwa wasu ayi sai ya zan wawu wawu lissainaf ce sai ya zan wata magana ce sabuwa zaka ana iya barin sa haka wal halqu da kuma wurin da aka wato wajabta aski eh shine lokacin da ka ƙara aikin haji ko ka ƙare umra to zaka yi ne zaka yi aski wa ramyul jimari da wurin da ake kira jamra jamratul aqaba wurin da ake jifa tsakonkwani wal ihda'u da wurin da ake hadaya yanka dabbobi ana hadiya da su kyauta habbaza habbaza ma'ahib minha lam yughayyir ayatihin albilaw habbaza madalla madalla habbaza madalla wannan ta'kidu ne ta'kidi ne at-tawkidu lafzi ake kiransa ka ambaci lafazi kuma ka saki maimaita shi saboda karfafawa to ana kiransa at-tawkidu al-lafzi a babin nahwu madalla madalla ma'ahidu da wa'annan masaukai abin sabawa al-ma'ahid shine wuri wanda aka saba da zama ana jin daɗin zama wurin eh yawa shi ake kira ma'ahad eh jam'in sa ma'ahid wuraren da aka saba da su min ha daga ita makka din su ne wa'anga wuraren da ya baka labari wurin ɗakin ka'aba wurin saukar wahayi matattaran manzanni da wurin da ake ganin haske da kyau da kyalli da sauransu da wurin da aka fallanta dawafi da sa'ayi da aski da jamratul aqaba da wurin hadaya da makamantansu to wai ma da lada wayannan wurare wurare ne na ma'ahid wai wayanda aka saba da su yake cewa albila'u tsuha lam yughayyir ayatihin da bai canza alamomin wayannan wuraren ba daɗewar wurin bai canza su daɗewar ka'aba bai canza mata to wannan shi ne shi ne albilau daɗewar abu ko tsuha ko yawan shekaru duk albila yana iya ɗauka tsufansu da daɗewarsu lam yi gayyar ayatihin da bai canza alamominsu ba haramun aminin wa baitun haramun wa maƙamun fihil muƙamu tala'u haram wuri ne mai daraja aminu wuri ne kuma mai aminci man da kalahu kana amina wa baitun ɗaki ne haramu wanda ke da daraja wanda aka hana a yi ta'addanci ciki ko a sare itatuwansa ko a yi farauta a cikinsa wannan shine haramu wa maqamun fi kuma akwai maqamu ibrahim a ciki fihi maqamu ibrahim yake cewa al-muqamu wurin zama ko tala'u wanda yake wurin alkawali ne ma'ana akwai wurin zama na alkawali a ciki shine alkawalin mi in ka riga ka zauna ciki to ba za a taba ka ba saboda haka ko laifi mutum ya riga ya yi to da zarar ya riga ya shiga harami shi kenan sai a kyale shi in ana so a hukunta shi to a ɗauke shi a fita da shi daga wajen harami sai a tsayan mai da hukunci amma wannan wurin akwai alƙawalin cewa kar a taɓa shi shine talau ai al'ahadu wa zimma فقضينا بها مناسك لا يحمد إلا في فعلهن القضاء فقضينا بها مناسك مكسا متشكا أيوكا منا أيكن هجي بها a nan makka ɗin wanda la yi hubadu alkaba'u ba a gode ma cika wa'annan ayyukan nata illa fi fi'ilihin da face sai ga aikata su sai in ka aikata su ne sannan za a gode maka a ce a wani ai ya samu kammala aikin haji wani ai ya samu kammala umara amma don ka je ɗaya garin maka ko madina ka da ba kai komai ba to godiyan mi za a yi ma eh ba ga da wata godiya ko waramaina biha waramaina biha alfijaja ila taibata wasairu bil mataya rimau waramaina mun jefi biha gare ta ita maka alfijaja hanyoyi eh shine alfijaja hanyoyi ila taibata zuwa garin madina zuwa garin madina yanzu kenan ya bar makka ya karkata taguwarsa zuwa shine yake ce maka mun jefa a wato tafiya ga ainihin hanyoyin da za su isar da mu zuwa ga tsaiba ita ce madina alhali wasairu kaga tafiya bil matsaya da raƙumma rima'u ai kamar halbin kibiya ne dan da nan an kai idan ka san ka halba kibiya to haka yake in ka hau raƙumi kace za ka je wani gari ko za ka je wani wuri nan da na an kai jirgin sama kenan ko fa'asabina an qausiha ghard al-qurbi wa ni'mal khabi'atu al-kawma'u fa'asabna sai muka samu dacewa da gard al-qurbi manufa ta kusanci ga ainihin madina din an qausiha daga kibiyar wannan daga kibiyar tahiya saboda ya riga kamanta maka cewa tafiyar kamar matsayin kibau take yace to mun samu cimma manufar kusanci an ha daga kibiyarta wa ni'mal khabi'a ma dalla da wannan taguwa alkauma'u mai katun tozo eh ma dalla da ita ta biya bukata saboda ta isar da ta isar da mu cikin lokaci ba tare da wani jinkiri ba fara'aina ardal habibi yaghuddu tarfa minha ad-diya'u wal ala'u fara'aina ardal habibi nan take sai mun kaga kasar masoyi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kina iso madina tunda an ga kasa ko yake cewa abdiya'u kaga haske walla ala'u da kuma haske mai kyalli haka mai kama da na walƙiya irin hasken da zai kyalla ya ɗauke ya kyalla ya ɗauke shine Allah ala'u eh to da haske wanda yake madawwami da haske mai kama da walƙiya ya gudu tarfa yana rufe idanu wato yana siffanta maka cewa sun samu isowa madina tana cike da haske saboda ƙarfin hasken ma ba ka iya buɗe idanunka dole sai dai ka rufe ido a ɓarf shi ne gani فكأن البيداء من حيث ما قام من حيث ما قابلت العين روضة جناو يتي فكأن البيداء kamar ka ce wata farfajiya ta cikin garin madina faka annan baka ji ya karanta ɗazo faka annal bai da'a min haisu ma kamar ka ce farfajiyar da ke cikin garin madina min haisu ta yadda ma ƙabalatil aina raudatun ganna dausayi ganna wanda yake mai wadata ta ta, ciyawa eh wuri wanda yake dausayi ko hadama hadama sannan kuma yana da yalwar ciyawa shi ake kira rawdatun ganna yace to misalin wannan wurin na shi madina ya ce ya yi kama da hadama wadda take mai wadatacciyar ciyawa min haisu ma ƙabilatul aina idan ita hadama ta fuskanci ijiya ido ya yi wato ya kalle ta to haka wannan wurin yake kamar za ka je wurin da yake hadama ne an shuka abinci ko an dasa abinci abincin ya kama yana iska na kada abincin to ijiya lokacin da ta zo tana kallo sai ta ta ganin sha'awa to ya ce haka lokacin da na zo madina da na kalli filin madina din na dinga ganin abubuwa daban-daban masu ban sha'awa wanda wannan filin za ka iya kamanta shi da robertson ganna fadama wadda ma ba talaka farama ba wadda ba ta da fari shi yake nufi da ganna duk abin da aka sa mata bata yi ruwa ba ta fitar da shi kuma abincin bai samu matsala ba ruwa ba su bige shi ba iska bai bige shi ba balle fari balle wani abu na daban wanda sai saurara maka cewa madina fa tana da kyau kwarai da gaske wanda ta ma dara makka wa ka'annal biqa'a ذرت عليها طرفيها ملاءة حمراء yace faka'an albiqa kamar ka ce wuraren garin madina wato kamar yadda shi ya kalli wuraren garin madina to yace kamar ka ce wasu wurare ne jam'u buqwa eh kamar wasu wurare ne wanda mala'atun hamra'u babbar riga hamra'u mai zane ja ja babbar riga wadda tana da layin zane wanda yake ja to kamar kace ita ce zarrat alaiha farafaiha wato ta sako gyaffanta guda biyu ga wayannan wuraren saboda tsananin kyau saboda tsananin kyau wato kamar wasu wurare ne wanda aka samu katanyar riga mai kyau wanda an saka ta kuma ai mata zane wanda yake jirja sannan an ka saka mata ta saki gyaffanta bangarorinta guda biyu bangaren dama da na hagu sai ta kawata wa'annan wuraren to haka wuraren madina suke ta fuska kyau wa ka'annal arja'a yanshuru nashral miski fiha aljunubu wal jirbiyau to ya koma magana ƙamshi kuma ya ce wa ka'annal arja'a ka ce ɓangarorin garin madina yanshur yana yaɗa nashiral miski ƙamshin turare na almiski fiha a cikin ita madina ɗin aljunubu wanda kuma ga iskan da ke fitowa gehen kudu yana kaɗawa waljirbi yawu sannan ga iskan yamma shi ma yana kadawa iskan kudu ya dauko kamshi ya yada iskan yamma arewa shi ma ya dauko kamshi ma'ana ta ko ina ka biyo ta garin Madina kamshi kake ji ta kowace fuska wanda lokacin da ya shigo maka bai samu wannan ba fa iza shimta rubaha in ka kalli tudanni eh jam'u rabiya fa'iza shimta rubaha idan ka kalli tudannin garin madina aushe mamta ko kuma ka shaƙi wancan ƙamshin da aka an ka faɗa to laha minha barkun za ka ga wani haske ya yi kama da walƙiya ya bayyana wa faha ba'u wato in kallo kai kenan dama yance shimta ma'ana eh نظرت شمت زيدا أي نظرت إلى زيد ناكل لزيد ko shimtu ila kaza to idan ka kalli rubaha wurarenta masu tudu laha min habarkun za ka ga walƙiya ta bayyana a wurin aushamamta haka in ka shaƙi rubaha wuraren tudannin ita madina ɗin to wafaha kiba'u zaka ji kamshin turare yana tashi shine kiba'u nau'in min at wani nau'i ne na turare ayya nurin wa ayya naurin shahidina yawma abdat lana alqibaba quba'u yace ayya nurin kai wato mun ga shahidina shine fi'il shahidina mun kalli ayya nurin kowane irin haske duk hasken da kwakwalwarka za ta iya suranta maka to mun gan shi a madina shahidina wa ayya naurin haka mun ga kowane irin fure shine nauru in an ce nauru shine fure mai mai haske in an ce annuru bi dhammin nun shine hasken karan kansa ma'ana mun ga kowane irin haske haka mun ga kowace irin ciyawa mai mai fure mai tsananin haske a yaushe yau ranar da abdat lana ƙuba'u ranar da wurin da ake kira ƙuba masjidu ƙuba ko to wurin da ake kira ƙuba ranar da abdat ta bayyana lana gare mu alƙibaba runhunan da ke cikin garin madina jam'u ƙubba walƙubba ita ce khaima wahiyar khaima jami'in ta shine alƙibab alƙibabu jam'un ƙubba walƙubba hiyar khaima ko rumfa ko wani abu da ya kama da wannan to ranar da wurin da ake kira ƙuba ya bayyana mana wayannan rumfunonin da ke cikin madina din قر منها دمعي وفر اصطباري فدموعي سيل وصبري جفاء يتي قر منها دمعي هواينا قر سنزبا سنقرارا منها كو daga gare ta saboda tsananin murna da jin daɗi eh ka san farin ciki in yayi yawa sai ai kuka ko sai ta zubar da hawaye ko ba haka bane to shi da yake faɗa nan saboda tsananin farin ciki da jin daɗi ƙarramin hadami hawaye na suka yi ta kwarara wa farras ibali kuma hankuri da gaba ɗaya ya gudu na yi na yi in yi hankuri in daina kuka amma sai hankurin ya gudu na lalabe shi na rasa fadumu'i hawaye na sailun kamar wani irin ambaliyar ruwa ne saboda yawan kwarararsu wa sabri shi kuma hankuri na ya zama kamar jufa'u kamar kumfan teku kawo kumfan teku na tsayi eh amma zabaru fa yazhabu jufa to wannan kaga to ya so ya daina kuka amma ina hankuri babu hakuri fatarar rakba ta'irina min ash-shawqi ila taibatin lahum bawgha'u fatar rakaba kana ganin mahaya raƙun ma na suna masu gaggawa mina shauƙi saboda bege da soyayya ila taibatin zuwa isa garin madina lahum a tare da su bawgha'u akwai hayaniya tare da su da hargowa shine bawga wanga ya ce kaza wanga ya ce kaza wanga ya ce kaza wanga ya ce hayaniya ai suwa na can na hayaniya eh to eh bauga uke kai ku daina bauga utruku bauga ku daina hayaniya mana eh ku daina hayaniya فكأن الزوار ما مست البأساء minhum khalqan wala dharra'u to misalin su wayannan mahaya da suka samu isa garin Madina faka anna zuwara kai kace masu kai ziyara garin Madina jam'u za'ir an gani yawwa to shine az-zuwar ala wazni fa'al للمبالغه لكثره الزياره saboda yawan ziyarar da suke shi yasa aka kira su da azzuwara kamar ka ce masu yawan ziyara zuwa isa garin madina saboda tsananin farin ciki ma massatil ba'sa'u wato tsanani bai shafi halkan wasu mutane ba minhum daga cikinsu wala barra'u kamar ka ce babu wata cuta da ta sa duk wahalhalun tafiyan nan da suka yi suna isowa garin madina saboda murna da jin daɗi komi ya tafi ba yunwa ba alaman gajiya ba alaman cewa wannan ya yi kwana kaza yana tafiya saboda a nuna maka komi daɗewar wahala to jin daɗi ɗan ƙalilan sai ya yi ita wahala ita adda matsala jin daɗi ko na shekara nawa ne da wahala ta zo ta kankanin lokaci sai ka gani Allah ya raba mu da wahala eh duniya da layara mutum ya roƙi zama lafiya da kwanciyar hankali amma wahala ba ta da daɗi kuma duk yadda kaga an shiga wahala to ka roƙi Allah ya kawo sauki kamar yanzu da ake ta kuka abubuwa sun tsananta to da an samu dan sauki na dan kankanin lokaci zaka ga an manci a gani haka haka abubuwa suke yanzu duk dadin da aka ji a baya an manta da shi ba a tunawa me yake tunani yanzu kawai wahala abinci ya yi tsada wane ne wane ne kaza kaza da sauransu to Allahu musta'an dama Allah ba zai taɓa barin al'umma haka kawai ba wata jarraba bai yiwa yadda wai mutane ke tunanin a zauna haka kawai lafiya lau wannan ba zai yi ba eh dole sai an jarabe mu da wasu abubuwa in in kawo wannan jarrabawa a ɗauke waccan haka abubuwan suke amma a zauna lafiya kalauta wannan ba zai yi ba yadda su wasu suke tunani bai yiwa abin da ma baka taba tunanin shi Allah zai kawo lokacin boko haram ba a san wani abu ke da nafin ba ko tunanin sa ba ba amma san shi ba sai gashi ya bayyana ko ba haka ba to haka abubuwa suke bayyana sai dai wallahu musta'an eh to albusiri dai kun ga ya fara ya fara tafiya ya riga yanzu ya iso madina ko yanzu sai wani sati mu ji kuma ina zai fada Allah ta'ala ya taimaka wannan littafin yana da matukar muhimmanci akwai kalmomi da yawa in za ka zauna ka tsatsara su da za ka samu jari ko an samu alatu to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh